أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا annabi ibrahim ya ci gaba da jawo hankalin dan uwan babansa wato azar wanda ya jima hannunsa yana cewa da farko ya ce masa baba don me kake bauta abun banza baya ji baya gani baya amfana maka komai me za ka bauta masa ya baba ina gaya maka ni wani wata shiriya ta zo mini daga Allah ka zo ka bi ni in shiryar da kai shiriya baba ina jin tsoron kada ka bi shedan in ka bi shedan fa za ka hallaka domin shedan shi mai sabon Allah ne baba ina jin tsoron azaba za ta shafe ka daga Allah ubangiji Allah mai rahama wanda rahamarsa ta yi bati komai wa rahamati wasi'at kulli shay'in amma duk da haka in ka saba masa ka mutu kana kafiri fa har raman nan tasa zai kona ka baba ina ji maka tsoro in ya kama an yi masa azabu min arrahmani fatakun li shaytani waliya ka zama abokin zaman shaytan wato alladhi kawra awliya mutaqud yukhrijuna min nur ila zulumat ulaka ashabun nar duk wanda ya saki hanyar Allah to ya dauki hanyar shaytan shaytan shine abokin sa ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب duk wanda ya kauce ya makantar da kansa daga barin hanyar Allah Allah ce to zai hada shi da shedan ya zama abokin daurin sa har zuwa cikin wuta baba ina ji maka wannan tsoro kada ka zama abokin tafiyan shedan cikin wuta قال عراضب أنت على آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا dattijo sai ya amsa a ce a'a a'a yanzu kai Ibrahim ashe ba ka son dodannin nan nawa ashe ba ka son dodannin nan nawa ya Ibrahim ashe ba ka son waɗannan dodannin na sai kake zagin su kake lalata lamarin su la in lam tantahi la arjumannaka idan dai baka hanwa daga barin ya rena waɗannan dodanni da zagin su in baka bari ba zan jajjefe ka wa hajurni ka ne sanke ni maliyan zamani
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا jawabin da ya gudana tsakanin su yana da ɗan tsawo a wani wuri a cikin suratul anbiya wanda take gaban mu da surar da muka wuto wasu zarihim da wanda take gaban mu har yanzu wasu zarihim na ba ibrahim sai qala ya bihi qaumi ma ta'budun qalu na'budu asnaman faradun la akifin qala hal yasma'unakum istaqul aw yanfa'unakum aw yadurrun قال قل لنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإن عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين يا فتاة فتاة يا فتاة فتاة to da ƙarshe dai tsohon ya ce idan baka hannu daga zagin waɗannan dodanni ba zan jefe zan jejjefe ka ka nisance ni ƙara sai annabi ibrahim ce sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to tunda abin bai yiwa ba to zan duka wajen Allah ubangiji na in ta roƙonsa in ta nema maka gafara ko Allah zai jefa maka imani in nema maka gafara wajen Allah ko Allah zai jefa maka imani ka zama musulmi da sannu zan roƙa maka Allah ya maka gafara ya jefa maka imani ya yafe maka zunubin sabon kafircin ka da kake ta astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya domin shi Allah ubangiji na mai girmama ni ne mai kulawa da al'amari na ne idan na roƙe shi mai yiwa ne ya yafe maka zunubanka kuma ya roƙa din ya ce wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin wala tuqdini yawmal asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man talla bi qalbin salim to ya ta roƙon Allah din to dama su bayin Allah hatta annabawa manzo Allah da kansa ya roƙi Allah abubuwa Allah ya amsa waɗansu waɗansu kuma ya zartar jaffar kalam to wannan roƙo da Annabi Ibrahim yayi ya yi roƙon ne akan jaffar kalam an riga an rubuta an zartar shi wannan wannan tsoho makiyin Allah ne kuma zai mutu yana kafi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa ada'iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la'awwahun halim istighfarin da su sahabbai akwai waɗanda iyayensu ba su mutu suna musulmi ba da suka ji an ce annabi ibrahim yana roƙa babansa gafara wa gafir li abi innahu kana min ad-dallin su ma suka yi ta roƙon Allah Allah ya wa iyayensu da suka mutu gafara Allah ya ce a'a ni ne nace ku koyi da ibrahim amma banda cikin wannan laqad kana kun fi fi mu'izzatin hasanun fi ibrahim wal ladina من قوم منا براء ومنكم مما تابوا من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الذي لأستغفرن لك وما علمك من من شيء ربنا عليك توكلنا عليك أمنا فدق الراية ليداني الله بي يدبا شكرا سي يربو دي شكرا شكرا باروانا باروانا دا شكرا أما دي har kauran da ya bar kasar Babila ya koma Falastin yana tare da tsohon yana binsa suna tare shi yana musuluncinsa tsoho yana kafircinsa har tsohon ya mutu bayan an koma Falastin ƙasar Sham kenan inna kana bi hafiya sai ubangiji mai kulawa da lamarina ne inna roƙe shi zai maka gafara to abin da ya bayyo ba wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya wa atazilukum shikenan ni na rabu da ku ma zan kaurama in bar ku in koma wata ƙasa kamar yadda Allah ya umurce shi ya yi hijira Allah ya umurce annabi Ibrahim ya yi hijira kamar yadda ya umurce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kamar yadda ya- ya jefa ilhamin hijira wajen samarin na ashabul kafi suka yi hijira suka koma cikin kogon dutse Ah, sai Allah ya umurce shi da hijira wa ta zai kuma ce zan rabu da ku wa ma ta tsuna min dunillahi da ku da dodannin da kuke bautawa duka zan rabu da ku in koma wani wuri wa tsura bi in koma in bautawa Allah ubangiji na inda zan bauta Allah ubangiji na فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي يهجر يكون فلسطين وأعد لكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا نتبتا إن بوتا الله أبنجينا ba kamar yadda kuke bauta dodannin ku ba ko za ku bauta dodannin ku ne a banza ba za ku samu komai ba za su tsiratar da ku ba ba za su ba ku abin da kuke nema ba amma ni kam in na bauta Allah ubangiji na zan zama sa'idan ba shaqiyan ba
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا بيبر قصص قصر بابلا يكوما قصر الشام واتو فلسطين دين يكوما يزونا آه يني يسنشيس رسول دودانين ناس بكا وهبنا له اسحاق ويعقوب sai muka bashi ƴaƴa muka bashi annabi ishaq wato ɗansa na biyu bayan ɗansa na farko isma'il tsakaninsu shekara goma sha uku muka bashi a ɗansa ishaqa har muka bashi jika yaqub wa kullan ja'alna nabiyya da ishaqan ɗan nasa ƙarami da ɗan ɗan ishaqa shi yaqub din dukkan su mun mai da su annabawa duk dai wato ana nuna wa mutane a, mutanen kirki kullum su suka aihuwa mutanen kirki sai dai in an yi rashin sa'a mutanen banza kuma su suke ai su suke aiwa mutanen banza sai dai an yi sa'a kamar yadda muka ji mutane suna gaya wa Maryam suna ce a'a ya akhta haruna ma kana abuki mar'atu in ma kana tumuki bariya kamar yadda muke jin zakariya yana cewa ina son da ya gaje ni ya gaji annabci na ya gaji annabcin gidanmu irin na yaqubu to haka ne ubangiji yana gaya mana wannan ah, ولما تدرهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا kuma sai muka saka maka muka saka masa muka ba su ƴaƴa har da jikoki wa kullan dukkan waɗanda muka ambata nan ji Allah mun mai da su nabiyan kowannen su annabi ne annabi ishaqa da anna- da ɗansa annabi yaqub har ma da ƴaƴansu su ƴaƴan annabi yaqub din ƴaƴa goma sha biyu dukan su annabawa kamar yadda za a kawo maganan babban ɗansa a gaba annabi isma'il kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama haka Allah ya saba idan ka rabu da wani abin da kake so saboda Allah to Allah zai baka wani abin da kake so fiye da shi in dai ka bar abin saboda Allah idan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kullum yana ce idan mutum ya ga wani abin da yake so amma sai ya sabi Allah ya samu abin to in ya bar abin saboda Allah Allah zai bashi abin ba tare da sabon Allah ba saboda haka ne wata rana wani sahabi ya ji wannan kissa cewa annabi ya ce duk mutumin da ya ga abin da yake so amma yana cikin haramun ne sai ya aikata haramun tukun ya samu wannan abin da yake so in ya bari yayi haƙuri ya bari saboda Allah to Allah zai bashi abin cikin halal wani sahabi ya ji wannan hadisi to sai da daddare wata rana sai yunwa ta dame shi ya rasa yadda zai yi sai ya shiga ɗakin gidan gidan waɗansu mutane domin ya halatta idan mutum ya rasa abinci ya samu abinci wani in ya sata babu abin da za a yi masa inda yunwa ce ta dame shi ya rasa yadda zai yi ba za a kirga abin cikin sata ba inda abinci ne to sai ya shiga ɗaki ya shafa sai ya ji wata mace akan gado to da ya ji wata mace akan gado din nan sai ya manta da yunwa sai hankalinsa ya koma kan matan nan sai ya tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ya ga abin da yake so amma cikin haramun ne in yayi hakuri ya bar abin to Allah zai bashi abin cikin halal shikenan sai ya barta ya shafa sai ya ji abincin shi ma shi ma aikaman matar ne zan bari saboda Allah Allah zai bani shi a cikin halal yana fitowa sai ya kade wani akwati mai dukiya sai fito wannan kan ba zan bari ba har zai daga sai ce kai shi din ma dai in na bari saboda Allah Allah zai bani shi a cikin halal shikenan yayi hakuri ya je ya kwana dai gari ya waye fadar manzon Allah ta haɗu sai wata mace ta zo fadar manzon Allah ta ce ya rasulullahi tun da mijina ya rasu na alƙawari zan ƙara yin aure ba har mutu amma zamani ya so mu bada tsoro ji Allah dai ya taimake ni da wani mutum yayi kwanna da ni saboda haka nake son ka min aure daga yau ka nema mini wanda zai aure ni zamani ya ya zama yadda ya zama annabi ce jama'a akwai wanda akwai mai son aure cikin ku ko mutumin nan naje daga naje gani ya rasulullahi aka ce kina so kina son wannan tace ina son sa shike aka daura musu aure ya koma gidanta da abincin da gadon da ita da komai ya zama nasa a cikin halal saboda haka musulmi in ya ga abin da bashi da ke cikin haramun yayi hakuri ya danne zuciyarsa Allah zai bashi abin cikin halal eh falan ma tazalamu ma yabunu min dunillahi wa habna lahu sai muka bashi isaqa ya goba wa kullan ja'alna nabiyya ya rabu da kafirai masu tsafi Allah ya bashi ƴaƴa da jikoki annabawa ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا muka ba su bayan ishaqa da yaqubu din a cikin rahamar mu sai muka ba su ma ƙarin wasu annabawa domin annabawan da za a ambata nan duka daga cikin zuriyar su ne wa hamna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sirkin sai muka sanya musu suna a duniya kowa yana jin daɗin ambaton sunansu shekara dubbai amma har gobe za ka ji mutum ya ashida ya sa shi suna yaqubu ya sa shi suna ishaqu ya sa suna isma'ilu ya sa suna yusuf ya sa suna musa ya sa suna harun ya sa suna yahaya zakariya mun sanya musu ɗaukaka harshen gaskiya mun ba su suna na ɗaukaka tun daga duniya a lahira kuma suna cikin manyan salihan bayin allah wa hamna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum ana shirkin aliyya wato harshe na gaskiya maɗaukaki duk duniya an san su kafirai yahudawa suna ce suna ibrahim ne nasara suna ce suna ibrahim ne kafiran makka suna ce suna ibrahim ne saboda farin jinin da Allah ya sa masa da zuriyarsa sai Allah ya ce a a ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin inna awwala baitin inna awwala an-nas bi ibrahima lallazina tabauhu hadha an-nabiyyu wallazina amanu ƙarya ne annabi ibrahim ba ruwansa da yahudawa sun da sun kafirce wa annabi muhammadu ƙarya ne annabi ibrahim ba ruwansa da nasara sun da sun kafirce wa annabi muhammadu a ƙarya ne mushrikan laraba da yake suna tsari ba ruwansa da annabi ibrahim shi annabi ibrahim wanda yake kusa da shi ba kaman wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa da kuma mutanen da suka bi shi a zamaninsa
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا يا رسول الله كأنبتا ودنيا da waɗannan Yahudawa da suke ta'annuti da waɗannan Qurayshawa da suke neman su samu wata magana ta ta'annuti su kawo su jarraba ka da ita gaya musu da su da duk duniya duka a cikin wannan littafi da muka saukar maka ka gaya musu labarin annabi Musa wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan a wata qira'a da muke karantawa mukhlasan wata qira'a wato bambancin mukhlisina da mukhlasina duk wanda aka sa masa mukhlasina da fatahar lanjaye to yana daga cikin ma'asumai kenan domin suna da al-mustafayn al-akhyar su ake kira su mukhlasina mukhlisina kuma muminai siddiqai waliyai su ake ce musu mukhlisina su suke tsarkake kansu amma ma'asumai Allah ne yake tsarkake su to duk yadda aka yi dai haka annabi Musa yake shi mukhlasan ne mukhlisan ne innahu kana mukhlisan wa kana rasulan kuma an- manzo ne nabiyan annabi shi annabi Musa
وناديناه من جانب الطور و- ولا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا shi annabi Musa kamar yadda zan kissanta maka kissarsa doguwa bayan wannan sura a cikin suratu Taha za mu kissanta maka kissarsa وناديناه من جانب الطور الأيمن mun kira shi annabi Musa lokacin da ya hango wuta idra inaran faqali alihim kusu inni anastu naran lokacin da suka bace a daji suka ji ɗari ya hango wuta ya gaya wa matarsa yar annabi shu'aibu ku zauna a nan na hango wuta watakila in naje zan samu labarin hanya kuma zan kawo muku wuta ku ji ɗumi da ya je sai abin ya fi hakan nan sai ya zama ah, ubangiji ne yake magana da shi a wannan wuri Allah ya tarar a wurin wadadina min janibi duri laimani wa qarrabnahu nabiyya sai muka kusatar da shi muna ganawa da shi hada sai ka hadisi Musa ira ina ran fa qali ali minkum inni anastu naran la alli atikum bi qawlin wajhan nir hude falamma atana hude ya Musa inni ana rabbuka fakhlana alayka innaka bil wadi muqaddas duwe wa naskartuka fastami lima yuhi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri inna sa'at ya ta ganawa da shi wannan abin da muke faɗa shine ganawan da suka yi yace muka ja shi muka yi ta ganawa da shi Allah yana ce na ja annabi na kusatar da shi ne ta ganawa da shi to wannan ganawa ita ce ta fito a cikin suratul qaha da suratul qasasi da sauran surori wa nadina min janibi sulaimani wa qarrabnahu najiya muka gana da shi ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا wa hamna lahu min rahmatina akahu haruna najiya a cikin ganawar tamu da ni da shi ya ce ah, ah, ya ce yana son a sa masa haruna ya zama annabi tare da shi haruna akhi usdud bihi azri wa ashriku fi amri kai musabbiha kaseeran wa nazkuraka kaseeran inna kunta bina basiran a cikin gana da muka yi da nace na aike shi yace yana so in hada shi da haruna dan uwansa domin ya fi shi fasaha ya fi shi zai taimaka masa zai karfafe shi kuma na yadda na da harunan shi ma na mai da shi annabi tare da shi annabi Musa din wa wahabna lahu min rahmatina duk saboda rahmar wala tukafi inna kana jin rahmat rahma rahma daga rahman mu rahmatan min indina rahmatan minna duk zaka ji da karshe sai a komo a fitar da rahmar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ashe wannan rahma duk da ake ambatawa annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam da shi ubangiji yake yin rahama آه، ba kuma don gajiyawa ba haka ya ga dama subhanahu wa ta'ala wa hamna lahu min rahmatina akahu sai muka bashi akahu dan uwansa haruna muka mai da shi nabiyan annabi واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ka ambatawa duniya ya rasulullah ka kissantawa duniya musamman qurayshawa da suke cewa su jikokin annabi isma'il ne jikokin annabi ibrahim to ga labarin annabi isma'il nan wasu fil kitab isma'il ka ambata musu labarin annabi isma'il wanda ya zo cikin wannan littafi innahu shi annabi isma'il kana sadiqal wa'di mutum ne mai cika alƙawari to saboda haka kenan in Qurayshawa suna cika alkawari su jigogin Annabi Isma'il ne in in suna kadaita Allah suna sallah amma in ba sa kadaita Allah ba sa sallah ba sa cika alkawari to sun karyata kansu ba jigogin Annabi Isma'il bane inna kana sadiqal wadi wa kana rasulan ya zama babban manzo nabiyan annabi shi kakan manzon Allah kenan Annabi Isma'il وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا كان إسماعيل كان يا زما يأمر أهله ينا أمرتا إيالانسا بالصلاة دسلا والزكاة دزكاة وكان متن وند يزو مرضيا يردد عند ربي أو إن الله أبنجيجنسا دو ودن هالا يدا أكي أنبتاوا تندق الدعاء الزكريا tun daga halin annabi Yahaya mai kulawa da littafi ne mai kulawa da iyayensa ne mai tsoron Allah ne mai kaza kaza ne mai ka- duk dai ana maka hannunka mai sanda ne in kana so ka zama mutumin kirki to ga ga irin halayen mutumin kirki barran bi walidaihi kuma da abubuwan da annabi Isa ya ambata cewa shi bawan Allah ne shi mai biyayya wa uwarsa ne shi mai mai sallah ne mai zakka ne matukan yana da rai to kowanne aka ambata sai an ambaci abubuwa kuma shi annabi Ibrahim mai mai gaskiya ne mai yawan gaskiya mai ladabi wa babansa ne ko da yake baban nasa kafiri ne ga yadda yake masa ladabi yana jawo hankalinsa kai ma kai irin hali annabi Musa ko mai ikhlasi ne kai ma kai irin wannan hali sannan annabi Isma'il mai gaskiya ne mai cika alkawari kai ma kai irin wannan hali kai mai jin alqur'ani ana jawo hankalin mu ne don mu koyi halayen annabawa waɗanda Allah ya hada dukkan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sha'anin dukkan annabawa ya danka wa manzon Allah Allah ya tafi hudayhu muktadi innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا كما يدين أن زوما غنى أن شيء داها أن إذا جابته كاجي هذا إن كان وانك أن باته وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا لا نرزقك والآجر في التقوى
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ka ambata wa mutane kissar annabi Idris innahu kana siddiqan shi ma siddiqi ne nabiyan annabi ne kamar yadda makaranta maganar cewa shi dai siddiqi wani makami ne wanda annabawa suke samu kamun a nada su annabawa kuma ba za su rabu da shi ba har abada kowane ulul azmi mursali annabi siddiqi ne amma ba kowane siddiqi ne annabi annabi ko mursali ba innahu kana siddiqan siddiqi ne mai yawan gaskiya mai yawan gaskatawa tsakaninsa da Allah da tsakaninsa da bayin Allah siddiqan nabiyan kuma annabi ne ورفعناه مكانا عليا rafanahu makanan aliya saboda gaskiyarsa muka dau- muka muka kai shi bigire madaukaki muka ajiye shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya same shi daren lailatul isra'i ya same shi a sama ta hudu shi annabi Ibrahim saboda haka am- shi annabi annabi Idris annabi ya same shi a sama ta hudu ne kamar yadda ya samu annabi Adam sama ta daya ya samu annabi annabi Isa da annabi Yahaya sama ta biyu ya samu annabi Yusuf sama ta uku ya samu annabi Idris din sama ta hudu ya wuce sama ta biyar ya samu annabi Harun sama ta shida ya samu annabi Musa sama ta bakwai ya samu annabi Ibrahim alaihi salam to saboda haka ne annabi da Isra'i kowane mutum an ajiye shi ne don wani abu Allah ya aje annabi Adam a sama ta ɗaya don ya gaida manzon Allah shi annabi Adam uwan- uban dukkan mutane ne masu wannan irin jiki to ga uban kowa ya zo a kowanne da abin da yasa aka ajiye shi ko wannan warfana makanan aliyan to ga warfana laka zikirka ya zo Allah ya ɗauka darajar manzo Allah akan komai ba maganar sammai hudu ko sammai bakwai ba kowane sama ƙasa ne ga da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen daraja komi komi hissa wa mana sallallahu alaihi wasallam أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك to da da aka yi kissan annabi isa aka gama aka ce to in kana neman labari na gaskiya zalika isa ibn maryam wannan shine labarin isa dan maryamu yanzu da aka hada labaran annabi ibrahim da annabi Musa da annabi Harun da annabi Ismail da annabi Idris duk aka hada aka ce ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna daga cikin mutanen da Allah ya yi musu ni'ima Allah ya gaya maka wa yuti Allah war rasuluhu la kama lana an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin to waɗannan suna daga cikin mutane annabawa ula'ika an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati adama dukkan su gabaki ɗaya suna daga cikin zurriyan annabi Adam wa min man hamalna ma nuhin kuma dukkan su in ba annabi idris ba ba wanda ba cikin annabi nuhu ba dukkan su an dauko shi daga cikin jirgin annabi nuhu in ba annabi idris ba annabi idris shi baban kakan nuhu ne saboda haka kamun ai tufa na ma shi yana nan wato karshen annabi adam ya gan ya gan shi saboda jika ne daga cikin jikokinsa bayan doguwar salsala da yake annabi adam din ya dade to ulaika allazina anama Allahu alaihim min nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma nuh wa min zurriyyati ibrahima dukansu yau- dukansu har annabi Ismail suna daga cikin zuriyar annabi Ibrahim zuriyar Ibrahim wa Isra'ila suna daga cikin su kuma da Musa da Haruna da Zakariya da Yahya da Maryam da Isa su kuma gabaki ɗaya zuriyar Yaqubu ne Isra'il من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وأن سنة لكتين النباوان دا مكا قيا مكا دوين دا الله لسه فأنباوا أتكين سورة الأنعام يتي أولئك الذين هدى الله بهديه مقتدي باين ياتي آه واجتبيناهم وهديناهم مو إلى صراط مستقيم وأن من شري من ذات إيسو من شري يدسو هنيا مديديشيا yace na hada dukkan hanyar su na miƙa maka sallallahu alaihi wasallam wacce bai wai mana daina wacce baina idza tutli alaihim ayatul rahmani wa'annan bayina wa inji Allah in aka karanta musu ayoyi na ba sa yin kan waɗancan wa man lam man zikira bi ayati rabbi fa arada anha wa nasiya ma qaddama yadahu babu azzalimi wanda ya fi mutumin da aka karanta masa ayoyin Allah ya ji ya fahimta ya kai da kai ta yaki to su annaba ba haka suke ba su daga an karanta musu ayoyin Allah bari kan yadda za su yi wala ka zana madalun nabiyina min zurati adam man man namanu wa min zurati ibrahim wa isra'ila man hadina tabaina idza tutli alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya sai su fadi suna kuka suna sujada suna kuka daga jin maganar Allah sai su fadi suna kuka haka bayin Allah suke wato Allah ya koro wannan magana duka ta annaba domin su annaba an ambaci guda 24 ne a Qur'ani annabi shi ne na ishirin da biyar amma su annaban gabaki ɗaya dubu ɗari ta ta dama sai ya zama shar'u in ka karanta ta gunyi sai ya zama arshu arshu shar'u arshu shar'u to arshu ar-rahmani alal ashtawi don rama Allah da Allah yake tajalli da ita a sama da arshu ne kuma rama Allah da Allah yake tajalli da ita a ƙasa da shar'u ne duk inda babu shari'a babu lafiya ba zaman lafiya ba rahama ita shari'a ta musulunci aba ce wadda take mai taimakon ɗan adam duniya da lahira ya zauna lafiya addini da hankali da rai da dukiya da jini da mutunci da iyalai waɗannan abubuwa su ne shari'ar musulunci take kiyayewa idan an zo rabawa sai a samu wani wuri haƙƙin Allah ne zalla wani wuri kuwa haƙƙin Allah ne ya haɗu da haƙƙin ɗan adam amma haƙƙin Allah ya yi rinjaye wani wuri kuma sai Allah ya sa haƙƙin ɗan adam ɗin ya rinjaye misali in an kasa shari'ar kashi ishirin da biyar wato aƙida guda biyar ibada guda biyar mu'amala guda biyar kaffara guda biyar haddodi guda biyar to duwa sai a ware abai wa Allah nasa shi kadai ba mai sa masa hannu duk aƙida gaba ɗaya na Allah ne shi kadai ba a sa masa hannu duk ibada ta Allah ce shi kadai ba a sa masa hannu wato aƙida mun yadda in mun yadda kadaituwan Allah sai Allah ce to dole sai mun yarda da mala'ikunsa da annabawansa da littattafansa da ranar lahira da kaddara wannan shine akida na Allah ne shi kadai ba mai daukewa wani a cikin wannan na Allah ne shi kadai sannan akwai mu ibada sallah zakka azumi haji sannan jihadi ma'anan jihadi ba wa kashe mutum shine jihadi ba wato ai fada da kafirai a kashe juna wannan jihadi ne dan karamin inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadul asghar ne amma jihadul akbar ka gyara zuciyarka ka fuskanci Allah ka zama mutumin kirki tun daga sallah inna salata tanhiya anil fahsha wal munkar sallah in ta yi kyau tana hana mutum sata da shan giya da neman mata da ƙarya da zalunci in ta yi kyau in ka gana waɗannan ita ce ba ta yi kyau ba idan ba a samu irin waɗannan ba yaushe za a je kotu a yi shari'a ta saboda haka dukkan ibadu gaba ɗaya kayan Allah ne ba hannun wani ciki sannan kuma cewa wannan abu halal ne wannan abu haramun ne Allah shi kadai ne mai magana cikin wannan wannan ma haƙƙin Allah ne ba haƙƙin ɗan adam ciki kuma abin da duk ake kiransa haddi haƙƙin Allah ne ba haƙƙin wani ciki to sai a komo kan mu'amalat misalin mu'amalat kamar naɗi naɗin sarauta naɗin sarautu amanonin dukiya dole sai an dubi cancanta in ga wanda ya iya abu amma ba ka son sa ga wanda bai iya ba shi kake so kake da ikon naɗi to in ka naɗa wanda bai iya ba ka ci amana amanat kenan amanan naɗi amanan dukiya amanan magana amanan komai inna la mulkan tudul amana ila ahliha sai a komo kan ciniki to duk abin da ya shafi dukiya ubangiji ya ba dan adam dama ciki amma shi zai nuna masa yadda zai yi amma nasa ne amma Allah ne zai nuna masa yadda zai yi wa halallahu bai'a wa harrama riba in kai mutum sata in ba ya sai maka batun daga gida in aka kai kotu aka nemi mafita aka raza sai a yanke maka hannu amma inda ka ce duk dukiyar ka ka baiwa ne Allah ce eh haka ne ko eh shikenan ni ma na bashi tunda ka bashi ni ma na bashi tunda ka bashi kaga nan haƙƙin ɗan adam ya yi rinjaye Allah ya san ya bar masa haƙƙin sa rinjaye amma misali in abu akwai haddi ciki to haƙƙin Allah yana nan ya rinjaye in wuri da haddi haƙƙin Allah yana rinjaye haƙƙin ɗan adam misali mutum da matarsa ko da matarsa guda biyu sai abokinsa ya zo aka rasa masaukin baki da aka rasa masaukin baki sai ce ai na ina son ka na yarda da kai kaya na kayan ka ne ɗakin uwar gida ko ɗakin amana duk wanda kake so ka shiga ka kwanta kuma har matar ta wace ita ma na bar maka to in ya faɗi haka sai Allah ce to na yarda ko gidan gaba ɗayan ka bashi na yarda amma matar kan ta fito in kai ka yarda ni ban yarda ba yau sai ta fito ta yi ta yi idda ta gama a tambaye ta a tambayi iyayen iyayenta ta sun yarda ka wanda ka bashi din sun yarda su ma sun bashi amma ba yau ba yau kan na yarda da gadon da gidan da ko in ka shiga ba na yarda amma muna haɗe da kai wajen mace kai ka yafe naka ni ban yafe nawa ba nan na- haƙƙin Allah ya yi rinjaye to haka za a yi tabi a yi tabi haka kuma jini idan mutum yana da a an jiwa waninsa ciwo ko an kashe waninsa idan ya ce ya yafe duk dangi sun ce sun yafe ana ce ku je ni ma na yafe kuma na yafe ku kisasi kenan amma ban da haddi haddi kam ba mai yafewa ko haddin yanke hannu ne in an kai kotu ba wanda zai iya cewa ko mutum Anas ne Ibn Malikin ba zai iya yafe ba zai iya neman ko ko ko zai- ko ko wane ne yazo dai Allah Allah ba zai yadda ba wato in haddi ya riga ya wajaba akwai bambanci tsakanin kisasi da haddi kisasi wato ramuwa haddi kuma wani abu kai za a hukunta ka daga Allah ko ridda a'udhu billahi ko zina an kama mutum a'udhu billahi ko sata ko ko ko juyin mulki ko yanke hannu eh, barawo to wannan sune haddodi na Allah to idan wanda haddi ya kama shi an kama za a za a kashe shi sai ya samu dama sai ya kwace ya gudu ya bar kasa to ya je shekaru ya dawo ba za a taba shi ba in haddi ne amma in kisasi ne ko shekara da nawa yayi in ya dawo jikokin mutane sai su kama su arama musu to haka shari'ar musulunci take wato abu ne wanda yake mai yalwan gaske a ba zai yiwu a kunsa shi cikin abu kaɗan ba kuma rahama ce ta Allah kuma dukkan komi da komai akwai shari'ar musulunci a ciki komi in ma dai abin ne ya zama wajibi dole a yi in ma dai wannan abu ya zama haramun dole a bari in ma wannan abu ya zama mustahabbi ana so a yi to ana so a yi in ma ana son a a bari wato makaruhi ne to ana so a bari ko ko an bada zabi amma wani lokaci mustahabbi yana zamowa wajibi wani lokaci a, shi ainihin mubahi din yakan zama haramun misali mutum ne aka gaya masa farallan istighfari da farallan salatin annabi da farallan la ilaha illallah da farallan bin malamai su koya mutum yadda mutum zai bauta wa Allah to bin su su koya maka yadda zaka bauta Allah na farilla ka wannan farilla ne amma su koya maka dariƙun wannan ba farilla bane amma in ka ji farallan ka dauka ka zo gaban su ka rubuta ka ce ka dauka daga yau ka wajabta kanka Allah ce to ni ma na wajabta maka daga yau wa hu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan kaga jiya ba wajibi bane amma yau ya zan wajibi asalin sa ba wajibi bane mutum da ya wajabta ya zan wajibi tunda Allah yana so wannan kenan jaizi kuma zaka je wajen likita likita ce daga yau karka ƙara cin dawa karka ƙara cin shinkafa karka ƙara cin gero abinda zaka ci wake da gujiya da nama da ganye amma ban yarda ka ci waɗannan ba kaga waɗannan halal ne ko to amma daga nan Allah ya haramta wannan mutum cin gero da dawa da shinkafa wanda likita ya haramta masa Allah ma ya haramta masa daga nan don Allah ce wala tattu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Ma- na hana kada ku kashe kanku ina jin tausayin ku kaga anan jaizi ya zama haramun ba haramun ne wurin kowa ba amma haramun ne wurin wannan in ya ci abinda likita ya hana masa nan ya sabi Allah domin ya ta- ya ta zama kashe kansa kenan Allah ko ya hana mutum ya kashe kansa to haka shi da musuluncin nan dole ne sai an hada da malamai saboda kar a tsora wa mutane abin da ba shi da zafi a zafafa abin da yake mai sauki kum- mai sauki a zafafa mai zafin kuma a sauƙaƙa in ba samu malamin masana abin ba da idan shari'ar musulunci ta fi ƙarfin ba kunsa ta cikin mazhaba guda ɗaya ma ba dama kunsa cikin mazhaba ɗaya mazhabar malikiya ita ba ta iya ɗaukar shari'ar musulunci duk gaba ɗaya dole sai ta nemo taimako wajen hambaliya da shafi'iya da hanafiya da sauran wasu mazhabobi haka kuma hanafiyan ba ta iya ɗauka ita ma sai ta nemi taimako wajen ɗan uwanta amma munan kasar dai da mazhabar malikiya aka rene mu in za a yi shari'a dole ne a yi ta da ta malikiyan sai an zo kan wani wuri inda ya gagara an rasa mafita to a nemo kowace mazhaba ta musulunci a hada amma ina faɗakarwa kada a ce za a yi shari'a musulunci a ɗura ta cikin wata ƙungiya ba za ta iya ɗauka ba mazhaba ba ta iya ɗaukar shari'a musulunci balle wata ƙungiya a ba ce mai yalwan gaske mazhaba ma ba ta iya ɗauka ita kadai sai mazhabobi sun taru sun yi gayya balle wata yar kungiya saboda haka lalle ne haƙƙin musulmi ne yin shari'a da musulunci kuma alhamdulillah ƙasar nan kamun na sare zuwa mu arewa muna shari'ar musulunci abinda ba ma samu a cikin guda 25 din nan da na faɗa a guje aqida da ibada da mu'amala da kaffara dukkan su gaba ɗaya guda 20 din nan babu inda gwamnati ta hana gwamnatin nasara ba ta hana ba gwamnatin siyasa ba ta hana ba gwamnatin soja ba ta hana ba inda magana ta shigo abin da ya zama haddi mai fitar da jini shine ba a yadda kowa ya yi ba ko waɗansu mutane sai hukuma yankan hannun barawo sai hukuma jihar mazinaci sai hukuma ramuwa in an kashe mutum sai hukuma ridda in an kashe za a kashe mutum sai hukuma to sai hukumar ta zama nasara ne hukuma shi ba musulmi bane sai ya ciccire abubuwan da ba su dace da shi ba yace shi siyasa daban addini daban da abin da ya shafi addini shi ba ruwansa da shi to haddi kuma ya shafi addini to saboda haka aka samu wasu kaman abubuwa guda biyar ko guda hudu ko guda uku su ne kadai ba a gudanarwa a zamanin da nasara ke mallakar mu abin da ya shafi haddi haddi kisashi ma zamanin nasara ana yi wato kisashi ma nan an kashe mutum a rama kamar yadda su sara wuwa suka yi mana kisan kai da yawa aka yi hukunci aka yanke musu hukuncin kisa ka gani kenan ashe a doka ma akwai kisasi haddi ne ba a yi to saboda haka da nasara suka zo suka ciccire waɗannan abubuwa guda hudu ko guda biyar a cikin guda ishirin da biyar abinda suka ce duk bai wuce guda hudu ba amma sauran duk guda ishirin da ɗaya ko da biyun nan ba inda aka taɓa hanawa yan guda uku ne kawai haddodi su ne kawai nasara ya hana saboda haka in nasara ya zo ya hana kamata gwamnan nasara in ya zo ya hana wani abu na addinin musulunci idan gwamnan musulmi ya dawo ya mayar dole ne in dai gwamnan nasara ya zo ya ce wasu abu na musulunci to gwamnan musulmi in ya dawo dole ya mayar musulmi kayansu kuma za a cuci kowa da shi ba kayanka ne wato yan fashi ne suka zo suka same ku kwanta kwanta kwanta kwanta ku kwanta ku rufe idan ku sai kwashe kayan ku kuna kwance kuna kiyo da da goshin ku idan wani ya ce kai ku tashi ai sun tafiya za ku yi ba sai ku tashi ba to ai an ce ku tashi din nasara ya tafi ko gane ba shi nasara ya tafi saboda haka sai a yi a cika wa musulmi kayan su kar a zalunce su wato ba sai an zaba bane a duk kasar Najeriya ba inda ba harbe barawo ko akwai inda ba harbe shi to da inda ake harbe barawo da inda yanke hannu yanke hannun barawo ina ne yafi yafi sauki bambancin abun ai wannan bangare akwai likita wannan bangaren ba likita ciwo in ya san bangaren da yake da likita ce wannan hannu in ba cire ba ciwon zai zarce ya hada jiki duk gaba za a mutu amma in an yanke hannu za a za a warke a zauna lafiya nan ko ba likita ai ta shafa mantaleta har mutuwa ta zo ai ta harbe fafafafaf saboda haka muna nema lalle gwamnoni musulmi su mayar mana da abubuwan da gwamnoni kafirai suka cire haƙƙin mu ne na addinin mu na musulunci ko ba za mu cuci kowa da shi ba gyaran ƙasa ne gyaran ƙasa ne kuma alhamdulillah wannan shekara da wannan wata suna da wani abu wanda ba a taɓa samun irin su ba domin tun alif da ɗari tara daidai nasara da kafirai suna ta taro ko ina kar a yadda musulunci ya kai shekara ta dubu biyu kullum taro ake a duk dabarar da za a kada musulunci ya kai shekara ta dubu biyu a adin ne a ina ne ko ina taro a ita dabaru shi da aka yayyanke aka yayyanke daban-daban don su manta da junan su aka cire makarantun su aka kawo makarantar nasara cikin tun daga alif dari tara daidai kawo yanzu to aka yi taro a itile taron karshe wanda ba taba yin irinsa ba irin na wannan aka ce ana kira dukkan mutumin da ba musulmi babban mutum a duniya sai da aka tara mutum wajen dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da bakwai suka taru aka yi ta tanadi aka yi ta maganganu kar a yadda musulunci ya kai shekara ta dubu biyu shine yanzu kafa kungiyoyin nan masu zagin waliyai masu zagin an sahabbai masu duk duk saboda wannan ne don da ai maza maza kada musulunci kai shekara ta dubu biyu ai ta yin tatsina ai ta kashe juna to gashi alhamdulillah shekara ta dubu biyu za ta cika lokacin ma kusa da lailatul qadri lokacin saukan alqur'ani a lokacin da za a saukar da alqur'ani nan ne lokacin da bayan wannan ramadana ya wuce shekara ya wuce kwana 20 ba nan ne saukan lailatul qadri ba to sai lokacin shekara shekara za ta cika dubu biyu lokacin ne ma wato lailatul qadr zai dawo kuma a harraka musuluncin fiye da yadda yayi a shekarun baya shekarun baya shekarun baya musulmi suna yunkuri za su yi shari'ar musulunci to babu ai lokacin ne Allah ya kawo don a nuna kafiran duniya yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaba Allah illa yutimma nura walau kayal kafirun wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kayal mushrikun shekara ta dubu za ta cika bana a cikin wannan wata na ramadana kuma musulunci ya ci gaba ba dai ya kare ba ya ci gaba ne kuma duk wanda aka yi taron da su waɗansu duk suna da sun ji sun gani ga musulunci na yau shekara ta dubu biyu alhamdulillah ولكن الذين آمنوا الله من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا bayan waɗannan manyan mutane bayan Allah mutanen kirki sai mutanen kirki suka yi ta gadon su daga baya me yake faruwa sai mutanen banza suka yi ta gadon su mutanen banza sai suka ta gado waɗannan manyan mutane kaga mutum kawuri ne makiyin annabi isa makiyin annabi muhammadu amma yana buga kirjiwa shi jikan annabi ibrahim ne kaga mutum kafiri ne makiyin annabi muhammadu amma yana buga kirjiwa shi jikan annabi ibrahim ne kaga mutum kafiri ne mai tsafi yana buga kirjiwa shi jikan annabi ibrahim ne to kalfun kenan wato in ga magada sun yi kyau da larabci wato magaji yana aikin mutumin da ya gada da larabci sai a ce masa khalafun khalafun da fataha in ko ya zama rago da wutsiyan kare dan malam sai a ce khalfun a ɗaure lanjayen to to fakalan ba khalfun sai mi agun banza su gaji mutanen kirki azau salata suka tozartar da sallah to jama'a fa kuna ji fa tozartar da sallah fa yana mai da mutum mutum banza duk wanda yake tozartar da sallah ba mutumin kirki bane mutum banza ne in ji Allah fakalan ba khalfun azau salata suka tozartar da sallah wata ba ushawati suka bi soye-soyen zuciya na sha'awar duniya sha'awar dukiya sha'awar mata sha'awar giya sha'awar abin banza amma su jikokin manya ne sun zama magadan banza kenan ba magadan kirki bane aba'u salata wa tawu shahawati fa sawfa da sannu yalqauna za su sadu za su isa za su sauka cikin gayyan wani kwari na cikin jahannama wanda wutar jahannama tana jin tsoron wannan kwarin ci warin fi jahannama din fa sawfa da sannu za su sauka cikin wannan jahannama إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا أما duk wannan gargadi na cewa za su sauka cikin jahannama a cikin jahannama cikin wani kwari mafi muni shine gayyu wannan fa sai wanda bai tuba ba illa man taba amma duk wanda ya tuba ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya yadda da hukunce hukuncen da annabi Muhammadu ya zo da su abin da yake bata addini dama Allah ya faɗa mana abu biyu ne summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi'a wa allazina la ya'lamun da son zuciya da jahilci son zuciya da jahilci su suke bata addini kullum wato idan mutum jahilci idan an tambaye ka wani abu na addini wanda baka sani ba ka ce a tambaye wanda suka sani wannan abun ban san shi ba misalin ɗariƙa ko tarbiyya ko nabu an tambaye ka ba hanyar ka bane ka ce ban sani ba kar ka yi magana ciki domin wurin jahilcin ka ne wannan wurin ba wurin ilimin ka bane tunda ba hanyar ka bane in kuma ka dage ka ce za ka yi magana ciki to ka yi son zuciya saboda kullum in ka ji mutane sun bata to sun kama wani wuri ne suka riƙe na ƙur'ani suka saki wani wuri sun kama wani wuri ne wanda basu gane ba wanda suka gane suka tafi wanda basu gane ba kuma sun kisa tambayi wanda suka gane abinda ke kawo bata kenan mutum ya saki wasu ayoyi ya ga dai mutane da suke kafirtar da mutane din nan wai sun ce duk wanda yace an yi wa wani mutum wahayi bayan annabi ya zama kafiri to kaga wannan sun yanke rabin alqur'ani kenan sun kafirce masa ba su yarda da wahayin ilhama ba gashi mun ta karanta Allah yadda yake magana da uwar annabi Musa uwar annabi Isa su ba annabawa bane kuma darajar muta waliyan annabi Muhammadu sun fi nasu wa auhe rabbuka ila nahli bi anna rabbaka auhilaha wa iz awhat ila hawariyina duk wahayoyi dinnan na irhama sun kafirce mun yadda da su amma sun yadda da wahayin annabci aba tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd Allah ku bai yadda ai masa imani da wani abu na Qur'anin sa a kafirce wani abu ba saboda haka dole ne a yadda akwai wahayin annabci akwai wahayin ilhama Allah ne ya faɗa ko wanda ya ce maka Allah yana zaune a sama gaskiya ne Allah yana zaune a sama mana ya iman to don me bai iman da wasu taibi ba me yasa bai iman da wahu ma kuma aina ma kuntum ba kaga nan an yi imani da arrahman al ashi tawe an kafircewa wahu ma kuma aina ma kuntum Allah ya ce duk inda mutane suka shiga ko su nawa ne ina tare da su ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala amna min zalika wala illa aina ma kanu inda duk mutane suka shiga suna gana kar su sake ina nan tare da su fa ko su uku ne ko su hudu ne ko nawa ne dai ina tare da su duk inda suke kuma ina tare da su to irin mutum ya ƙaho ma ku aina ma kuntum ka imani da arramanu alal ashi tare amma baka imani da homa ku aina ma kuntum ba to saboda haka kullum bata in ya samu yanke qur'ani ake yi a yi imani da wani a bar wani ko kuma an yarda da wanda aka iya wanda ba a sani ba a yarda da shi ba kuma an iya tambayi wanda suka sani din shin yanzu in muka ce shin muna ce sai mu iya kera kera jirgin sa tukun mu shiga za mu shiga in mun ce sai mu iya yin kwamfuta tukun mu samu za mu yi sai mun iya satellite fi mu kenan mu yadda sun fi mu kama in kace kun fahimta ko kun gane iyakan ilimin ka kenan ilimin Allah to kaban da mutane kenan
إلا من تاب وآمن وعمل قال صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا illa man taba wa amana wa amila salihan fulaka yadkhuluna aljanna wala yuzlamuna shay'a sai dai waɗanda suka tuba idan yahudawa ne suka tuba suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko masu addini nasara suka tuba suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan ma za a ninka musu lada ne ma sau biyu a ba su ladan imani da annabi Musa a ba su ladan imani da annabi Muhammadu a ba su ladan imani da annabi Isa a ba su ladan imani da annabi Muhammadu a ninka musu lada iri biyu to fulaka yadkhuluna aljannata su kam za su shiga aljanna ولا يظلمون شيئا بذا أزال بشيء كومي بذا أباس الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا karka zammanin fa gona za su shiga cewa ya dukuluna jannata din nan ba wai wani gadi na za su shiga a'a aljannan nan dai wanda Allah ya tana dawa bayinsa ta har abada din nan domin janna da larabci gadina gona to gona inda ake samun gida mai kyau shuke shuke masu kyau sune janna to wai karkaji za su shiga aljanna kai tsammani za su shiga gona ne a aljanna dawama ne za su shiga in sun tuba jannati adnin aljanna nan ta dawama ita za su shiga allati wa rahmanu ibadahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin shigar da aljannan nan wa bayinsa uiddan lil muttaqina kullu yana ce uiddan lil muttaqina Allah ya riga ya yi masalul jannati lati wudal muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'abuhu wa anharu min khawrin ladatin lisharibin wa anharu min asalin musaffan wannan aljannar da Allah ya alkawarin zai shigar da bayinsa masu tsoron sa mu'minai wa'annan mutanen yahudu da nasara din in sun tuba cikin wannan gonar wato cikin wannan aljanna ta dawoma za a sa su jannatin lati wa'ada ar-rahmanu wanda Allah ubangiji kana jin dai sunansa ar-rahmanu nan dai ko ina sunansa ar-rahman sunansa Allahu inda amma shine ar-rahman da wannan sifa za a kira shi saboda wurinta ne ibadahu wanda ya alƙawari da bayinsa bil ghaibi a boye a lahira kenan innahu kana wa'duhu matiya duk alƙawarin da Allah ya dauka alƙawarin zai zo
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا
ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا wato aljannar da za su shiga Allah ne ya riga ya alkawarin za a shiga aljannan nan kuma in Allah ya alkawarin abu abin zai zo kuma mutane za su zakewa abin duk matiyan yana fassara wannan za a zakewa abin abin zai zakewa mutane tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya wato ita aljannar la yasma'una fiha lagawan illa salaman in sun shiga cikin aljanna ba wai kaman kaji dai za a sha giya ko to ba wai abin zai zama kamar gidan giya ne ba ana doke doke ana zage zage ana bata hankali ko kadan ba haka zai zama ba la yasmuna fiha lagawan illa salaman ba za su ji wata magana mai muni ba ko maganan banza ko ashararanci sai gaisuwa kawai salamun alaikum dibtum barkuluha kharijin salamun alaikum dibtum barkuluha kharijin sai gaisuwa kawai gaisuwa daga Allah gaisuwa daga mala'iku salamun qawlan min rabbir rahim salamun alaikum dibtum barkuluha kharijin daga mala'iku salamun salamun tsakaninsu da junansu ba abin da za su ji a ciki sai magana mai daɗi a cikin aljannar ko an sha giya ba zage-zage ba doke-doke babu tashin hankali illa illa salaman wa lahum rizqun fiha bukratan wa ashiya kuma arziki a cikin aljanna wato abin sha da abinci da abin marmari kullun ne safe da yamma wato na safe tun daga sha biyun dare har zuwa sha biyu rana na yamma tun daga sha biyu rana har zuwa sha biyun dare bukratan wa ashiya kenan تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا tilkar jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya aljanna da muke faɗa fa ita ce wannan aljannar dai nurithu min ibadina wanda muke gadar da bayinmu wannan aljannar man kana wanda ya zama taqiyan mai tsoron Allah anan kuma idan annabi haya wanda annabi Idris annabi Zakariya ya roki Allah Allah ya bashi ya gaje shi idan bai samu ya gaje shi ba koko bai tsawon kwana ba Yahudawa sun kashe shi ai ba komai zai gaji aljanna tunda yake taqiyi ne nurisu min ibadina muna gadar da bayin wannan aljanna man kana taqiyan duk mai tsoron Allah yana jiran aljanna ko wane ne ko dan wane ne ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko mushriki ne da ko wani irin dangi ne in ya tuba ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin musulunci to aljanna tana jiran sa ko dan wane ne وما
mu ne muke koyar da mata aure karatu to sai aka mana wa'azin cewa mutum bai koyar da matan da ba maharam ya saba ce to sai wani malami ya zo ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ma ai ma son wanda mata aure yaya mutum yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan matan duniya ƴaƴansa ne sai dai in ya tashi auren wata ta zama matarsa duk matan duniya ƴaƴansa ne sai dai in ya tashi auren wata ta zama matarsa hukunci ya canja mu ba irin manzon Allah bane amma mu- hukuncin mu wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa- illa ma zahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali banda mai bukatan mata wato waɗannan banda waɗannan to sai dai wanda baya bukatan mata saboda tsufa ko saboda kankanta ya- yaro kankani ko ko mata to mutum ya saba qur'ani kam ya dai abin da ya ga dama tun da ya saba qur'ani alhamdulillah amma Allah wani ya kiyaye.
ali ce wai na so ma ya aga kan tutulun su addu'a Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da kasar mu Allah ya kiyaye mu da addinin mu Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da malamu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya kiyaye mu Najeriya mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye dukkan musulmi Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira Allah ya biya bukatun mu da bukatun mu da suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم